نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين بالجنه فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذنا الله وأجرنا من النار أيها المسلمون اعلموا أن في خلق الأرض ومن عليها لعبرة وفي خلق السماء وما فيها لمدكرا وإن من وراء تصريف أهوال لخبرا إن متعمل في هذه الكون ليزداد إيمانا ويصبح يقينا ويقبل على ربه ويتوب من ذنبه قال تعالى على الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فكنا عذاب النار عباد الله قد أظلكم فصل الشتاء وهو فصل كان يكتب فيه عمر رضي الله عنه لعماله إن الشتاء قد حضر وهو عدو فتأهبوا له أحبته من الصوف والخفاف والجوارب واتخذوا الصوف شعارا ودثارا فإن البرد عدو سريع دخوله بعيد خروجه وشعار ما يلي الجلد من اللباس والدثار ما فوق ذلك وفي فصل الشتاء للمؤمن ذكرى فإن شدة الحر وشدة البرد يذكران الناس فيما به جهنم من الحرب والزمهريره ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا اشتقت النار إلى ربها فقالت يا رب أقل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من زمهريرا ومن كمال نعيم أهل الجنة جعلنا الله من أهلها يا رب العالمين أنهم لا يجدون فيها حرا ولا بردا قال قتادة رضي الله عنه قال قتادة رحمه الله تعالى علم الله تعالى أن شدة الحر تؤذي وشدة البرد تؤذي فوقاهم آذاهما جميعا متقئين فيها على العرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا أيها المسلمون بوب الإمام الترمذي رضي الله عنه في سننه فقال باب ما جاء في الصوم في الشتاء ثم أخرج بسنده عن عامر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغنيمة الغنيمة الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء حديث صحيح وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول ألا أدلكم على الغنيمة الباردة قالوا بلى فيقول الصيام في الشتاء وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول مرحبا بالشتاء تنزل فيه البركة يطوف فيه الليل للقيام ويقصر فيه النهار للصيام وقال حسن نعم زمان المؤمن الشتاء ليله طويل يقومه ونهاره قصيرا فيصومه فاغتنموا هذه الفرصة يا عباد الله يا عباد الله فاغتنموا هذه الفرصة فإن للصيام فضائل العظيمة عديدة ولو لم يكن فيه إلا ما قاله الله تعالى في الحديث الإلهي الصيام لي وأنا أجزي به لكان كافيا بالله أيها المؤمنون إن من أبواب الخير في هذه الفصل طول الليل الذي يتمكن العبد فيه من القيام ولطوله يمكن أن تأخذ النفس حظها من النوم ثم تقوم بعد ذلك إلى الصلاة صلاة الليل التي قال الله فيها ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا ومن الليل فسبح وأدبار السجود فإن صلاة الليل شعار المتقين ودثار الأولياء الله المصلحين قال الله تعالى في وصف عباده المتقين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعنا بما فيه من الآيات والبيان أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman agajinsa muna neman tsarin Allah madaukakin sarki daga sharrin kawukanmu da miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shirye shi ne shiryayye wanda Allah ya batar babu mai shirye da shi ina mai shaidawa annabi Muhammad manzon Allah ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa ranar tashin kiyama ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoro kar ku mutu face kuna musulmi ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin ku wanda ya halicce ku daga rai kwaya ɗaya sannan ya halitta matan wannan rai a jikinta ya yaya da mutane maza da mata masu yawa ku ji tsoron Allah wanda kuke magiya da shi kuke hada zumunci da shi lalle Allah ya kasance yana tare da ku a ko'ina ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku faɗi magana wadda take daidai sannan Allah zai gyara muku ayyukanku zai yafe muku zunubanku duk wanda ya da'a wa Allah da manzan Allah ya rabauta rabauta mai girma Allah ka rabautar da mu aljanna mafi alkhairin zance zancen Allah mafi alkhairin shirya shiryen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mafi munin al'amura mafi sharrin al'amari abinda aka kago cikin addini duk abin da aka kago cikin addini wannan bata ne dukkanin bata yana gidan wuta Allah ka tsare mu ya ku musulmi ku sani cewa Allah madaukakin sarki cikin halittarsa akwai lura matuka akwai abin izina matuka a cikin halittar sama da kasa akwai abin lura kware da gaske a cikin halaye da Allah ke jujjuyawa akwai abin tunani matuka ku dubi yadda Allah yake sarrafa rayuwa ku dubi yadda Allah yake sarrafa lokaci yadda Allah yake sarrafa zamani ana cikin damina aje zuwa kaka ana cikin kaka aje zuwa bazara ana cikin bazara sannan kuma a shiga ainihin cikin damuna haka abubuwa suke ta jujjuyawa ku dubi yadda ana cikin zafi a ciko shigo cikin sanyi ana cikin yanayin halin wahala a dawo cikin sauki ku dubi yadda Allah yake jujjuya lamari ku dubi sama da kasa yadda Allah ya halicce su waɗannan halittu ga baki ɗaya da suke ban kasa abin izina ne ga dukkanin mumini ya ku bayin Allah ba mai sarrafa waɗannan al'amura face ubangiji subhanahu wata'ala babu wanda zai daga yasa cikin wanda ake riya ana bauta musu ya ce yana da zafi ko sanyi ko kuma huturu ko damina ko rani bai isa ba wallahi bai isa ba lallai wannan abin lura ne dangane da abin da ubangiji subhanahu wata'ala yake sarrafawa don ya kare imani wa mai imani Allah ka kara mana imani don ya kare yakini ga masu yakini Allah ka kara mana yakini domin bawa ya fuskanci ubangijinsa ya tuba zuwa gare shi game da zunubansa Allah ka gafarta mana ka yafe mana zunubanmu Allah subhanahu wata'ala yace waɗanda suka zanto muminai su ne waɗanda suke ambaton Allah a tsaye suke ambaton Allah a zaune kuma suke ambaton Allah ko da a kwance a gefensu sannan suna tuntuntuni suna tunani akan abin da ya shafi halittar sama da kasa sukan ce ya ubangiji baka halittu waɗannan halittu duka a banza ba dan shirme ba sarki ya tabbata gare ka ka kare mu daga wuta ya ku bayin Allah Allah madaukakin sarki yana rarrabe muku lokuta yanzu an shiga lokaci da sanyi ya fara bulbulowa ana barin zafi na kaka yanzu lokaci ne da sanyi yake sawo kai lokaci ne da ainihin hunturu yake sawo kai yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya rarraba al'amuransa ina sanyin nan ya tafi lokacin da zafi ya zo sai Allah ina zafin nan ya tafi lokacin da sanyin nan ya zo sai Allah ina hunturun nan ya tafi ya yaye lokacin da zafi ya shigo wannan ubangiji subhanahu wata'ala kenan shi kadai da aikinsa umar ɗan khattabi Allah ya kara masa yadda yana ba da umarni wa ainihin gwamnoninsa yakan ce lokacin da sanyi ya shigo ko ake hararo sanyi zai shigo to ku yi iya bakin kokarinku domin abokiyar gaba ce kamar yadda zafi abokiyar gaba ce ya ce to tsananin sanyin ma abokiyar gaba ce don haka ku tanadi kayayyaki da huffi wanda za su tsare muku wannan sanyi ma'ana ka nemi kato rigar sanyi ka dora ka nemi kofi ka sa a kafanka wala Allah mun san safa amma ba mu san kofi ba da yawan ma'ana sai dai daidai kuma hala to lokacin sanyi ka nemi safa kana sawa a kafanka ba a yadda baka ce aini jarumi ne sanyi har ya je ma illa ka nemi katoton rigar sanyi ka dinga makalawa kana ce wane ya kake tafiya a sanyin nan kuma ba riga ka sa ai wata singlet ka ce ai mu ba mu jin sanyin nan ba mamaki kuma dauriya kake amma kana so kai alfahari ne wa mutane wanda wannan kuma ba za ta kai ka tudun na tsira ba daka Umar dan Khattabi yakan ce ku nemi manya manyan kaya wanda aka yi shi suf ku dinga sawa ku nemi hufi abin nan hufi na ainihin safa wanda yake wanda ake yin sa da ainihin fatoti ku dinga sawa yana tare sanyi a ta kafa umar dan katsabi yakan tura ba gwamnoninsa cewa su yi umarni wa mutane da wannan ya yan uwa musulmi musulunci wato dan gata ne ko mu ce musulmi dan gatan musulunci saboda duk abin da zai amfane ka musulunci sai ya kwadaitar da kai akai kamar yadda mu ma a yanzu muke cewa ku nemi manya-manyan rigar sanyi ku aje karka kuskura matukar kana da dama ka nemi rigar sanyi ka aje saboda kare kanka game da sharrin sanyi domin wannan sanyin abokiyar gaba ne haka umar dan kattabi ya ambata ya ce don haka ku yi kimisti ku yi shiri na neman ainihin manyan rigar sanyi da hufofi da duk abin da zai tsare muku wannan sanyi din ya ku bayin allah imamul bukari ya fi da wannan hadisi yana daga cikin abin da musulunci ya yadda ka sa 'yar ciki da 'yar baya ma'ana kamar ka ce gari da 'yar cikinta wato ka nemi wata kasa ka sake ɗora wata in a lokacin sanyi ne duk wanda ya ganka ba zai ce maka mahaukaci ba ya san cewa abin da kake kokarin kare kanka shine ne shine sanyi da haka dan ka sa 'yar ciki ka kawo wata babba ka sake mamayewa a baya sai ya ce eh lokacinsa ne amma lokacin sanyi a ganka da riguna biyar kai ma ka san za a dauki tunani a kanka cewa wala Allah ko waɗansu notocin ne suka kunci kamar yadda a ganka tsirara kana tafiya a lokacin sanyi lokacin da mutane ke kaduwa kuma kai kawai daga kai sai gajeren wanda sai abin nan sai a ce kai wani anya ba abubuwa ku ba waɗansu notoci da suka kunce kuwa don a lokacin sanyi abubuwa suna tasowa na aljanu ya ku bayin Allah wannan lokaci lokaci ne mai amfani ga muminai abin wa'azi ne ga muminai domin waɗannan lokuta guda biyu da lokacin sanyi da lokacin zafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da cewa wannan goshin jahannama ne lokacin da tsananin sanyi yayi tsanani lokacin da zafi yayi tsanani manzan Allah ya ce waɗannan lokuta guda biyu hocin jahannama kenan domin jahannama ta ce tana samun numfasawa a shekara su biyu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jahannama ta hada azaba kashi biyu ya uwa azabar sanyi da azabar zafi azabar sanyi da azabar zafi ta ce hushinta a shekara sau biyu a lokacin zafi in ta yi hushi to shi ne zafin nan a lokacin da sanani na sanyi ya yi to lokacin ta yi hushi ne Allah ka tsare mu da azabar jahannama Allah ka tsare mu da azabar jahannama da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi ya inganta abi huraira yace wuta ta koka ta kai kara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ta ce shashin tana cin shashi ta ce wa ubangiji shashi na yana cin shashi da aka amini izini in numfasa a shekara sau biyu shi ne Allah ta'ala ba ta dama ta numfasa a shekara sau biyu idan ta numfasa sau ɗaya shi ne sai ka ji tsananin zafi mala in ta sake numfasawa sau biyu shine sai ka ji tsananin zafi abunan tsananin sanyi mala shine Allah madaukakin sarki ya ambata mana cewa su yan aljanna abubuwa guda biyun nan baya samu su tsananin zafi harran kenan baya samu su sannan zamharira tsananin sanyi kuma baya samu su wato yanayin su daidai wa daida tsakatsakiya babu zafi kuma babu sanyi kasan wannan yanayin ya fi daɗi ba tsananin sanyi kuma ba tsananin zafi wannan shine rayuwar gidan aljanna Allah ka raya mu gidan aljanna yana daga cikin cikan ni'imar Allah madaukakin sarki ya ku bayin Allah Allah ya sanya ɗan aljanna wannan shine yanayin su Allah ka datar da mu cewa ba su samun tsananin zafi ba su samun tsananin sanyi Allah subhanahu wata'ala a cikin nasin alqur'ani yace suna kishin gide akan gadajensu ba su ganin tsananin zafin rana kuma ba su kanin tsananin sanyin abin nan hunturu ya ku bayin Allah imamu turmizi ya bude babi na musamman cikin sunnoninsa ya ce babi ne da yake magana akan azumi lokacin sanyi ya ce domin abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda ya zo da hadisi yake cewa wannan ganima ce lokacin sanyi mutum ya yi azumi domin babu wata wahala a cikin yin azumi a lokacin hunturu kuma sai ce yinin ta takaitacce ne yinin lokacin hunturu takaitaccen yini ne don haka iyanin kayan suhur iyanin rana ya faɗi sannan kuma gara basa ta biyu ya ce shi ne lokacin dare kiyamun laili ka samu dama ka yi kiyamun laili a lokaci mai yalwa ka yi bacci lokaci mai tsawo kuma ka yi kiyamun laili lokaci mai tsawo wannan gara basa ne ga muminai Allah ya samu dace da aka mumini yana amfani da lokacin sanyi ya samu waɗannan riba guda biyu da daddare riba da rana ma riba abdullahi ɗan mas'ud yakan ce madalla idan hunturu ya fara shigowa sai ce madalla da hunturu sannu da zuwa lale lale hunturu sai ce lalle mun samu lokacin da za mu yi ainihin kiyamun laili lokaci mai yalwa sannan mun samu lokacin da za mu yi azumi kuma dama azumi na ba da wahala ko sai ce mun sami lokacin da za mu yi azumi kuma a sauwake gara masa nan da nan ka shawar nan da nan ka sha ruwa hasanul basari ya ce madalla da zamani ga mumini shine lokacin hunturu domin darensa mai tsawo ne yininsa kuma takaitacce ne ya ku bayin allah ku ribaci wannan lokaci a yi amfani da wannan dama lokacin hunturu ka yi amfani kar hunturun nan har ya zo ya tafi kai baka san menene ma'anansa ba baka san me ka ribata a ciki ba me ka samu a lahira ko dai duniya kawai ka samu riba kaza riba kaza ka samu kawai na duniya amma ina riban lahira wanda ka sani cewa wallahi bayan kai wannan rayuwar da ka sake koma wancan Allah madaukakin sarki ya samu dace ya ku mu'minai lalle yana daga cikin kofofin alkhairi shine mutun ya tsawaita wajen yin ibada da daddare kiyamul laili kamar yadda Allah madaukakin sarki yace lalle cikin kiyamul laili cikin dare ku yi kokari kuna ta sallah kuna ta sallah Allah madaukakin sarki yace a cikin dare ku sarkaki ubangiji kuma na ku yi sallah saboda lokaci ne na garabasa Allah ce muminai bayan Allah na kwarai suna nesanta su game da wajen kwanciya suna kiran ubangijinsu suna mai tsoron Allah akan azaban Allah suna mai kwaɗayin Allah a wajen abin da ya shafi rahamarsa sannan abin da Allah ya ba su suna ciyarwa Allah ce kadu rai cewa ta yi tsammanin abin da aka ɓoye mata a lahira shine mafi sanyin idaniyarta sama da abin da za ta samu a nan gidan duniya don ba ta san abin da Allah ya tattala a lahirar nan ba Allah ce sakamako ne na waɗanda suka yi aiki aiki na kiyamun laili aiki na azumi Allah ka datar da mu Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ya mana muwafuka ya yan uwa wannan shine khutbul mu'ayyan a yau dangane da abin da ya shafi hunturu da ke kokarin hundowa muna fata Allah madaukakin sarki kamar yadda muka ga sauran lokuta lafiya Allah ka samu ga wannan lokaci lafiya ubangiji subhanahu wataala ka rufa mana asiri duniya da kiyama Allah ka kara mana lafiya da zaman lafiya Allah ka kwantar mana da hankalinmu ubangiji subhanahu wataala ka samu yake kyakkyawan karshe ubangiji subhanahu wataala ka raba mu da mummunan karshe Allah ka sa aljanna ta zanto mu kuma mu Allah ka mana albarka Allah ka mana albarka Allah ka mana albarka ubangiji subhanahu wataala ya samu dace aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum li jami'il muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim fastaghfiruhu innahu kana tawwabur rahima wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qumu ila salatikum yarhamukumullah